على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo muna rana ta Juma'a 25 ga watan Rabi'un al-Akhir bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma sha bakwai ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar a ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a cikin wannan littafi mai muhimmanci musamman a irin wannan lokaci wanda yake da taken zahiratu za'atul iman al-asbab wal a'radu wal asbab wal ilaj abin da ke bijiro wa imani ya iya daukar shi zuwa wani yanayi ko sabubba da ke sa imani yayi rauni da kuma magani na yin raunin imani lokacin da imanin mutum yayi rauni to me magani menene antibiotic kenan menene rigakafi kuma wanda mutum zai yi domin ya kubuta da imanin shi dan adam ko uwa uba musulmi bai da jarin da ya kai imani ya jara lahira da imani to ya gama zuwa da jari dai dai gurgudu ko ma dai me zai faru kan kuma akwai wahala domin rana ce mai cike da wahala da ɗawainiya amma dai wa kana yawman alal kafirina asira ta fi tsanani a kan kafirai shi mumini akwai sauki to kuma wannan imanin shi ne sirrin ba ƙarƙashin ɓangare na uku ilajo zafin iman maganin raunin imani za mu tashi shafi na hamsin faragarab ko fikara ta ƙarshe inda yake cewa wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha tara a cikin jirgin darussan littafin za mu tashi inda ma da ya ce wayan bagi ya kamata kuma suna fasara shi da ya wajaba wani lokacin ayyura'iyar muslimu musulmi ya kiyaye fi matsalatil amali salihati cikin abin da ya shafi ayyuka na kwarai umura waɗansu al'amura saboda abin da ya gabatar a baya matsaloli ne na kyautata aiki mutum ya yi ibada kyakkyawa ilaihi ya sa'adu da kalimu tsayyib wal amalu salihu yarfa'u wal asri innal insana lafi khusr lafi alladhina amanu wa amilus salihat to wannan aiki na garin akwai bukatuwar musulmi ya kiyaye waɗansu al'amura minha daga cikin al'amuran da zai kiyaye shine al-musara'atu yin gaggawa mana in dai aiki na alkhairi ne ka yi gaggawa ka yi shi yau da kullum ba ta jiran kowa rayuwa ba ta jiran kowa rai da aka ara mana to dama kayan aro ne za ya karba kowane lokaci da kaulihi ta'ala saboda faɗin allah maɗaukakin sarki abin na suratu al-imrana wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin sari'u ko wa sari'u wa sari'u Allah ce ku yi gaggawa kaga aka ce kai gaggawa ko ko ba kowa a kusa kai kai gaggawa ba irin wancan bane da aka ce wa sabiqu sabiqu kuma ku yi tsere amma wannan gaggawa yanzu misali idan rana ta kusa faɗuwa mamacin a hanyoyin da ake kinnabin ai wannan ayar zai aiki da ita ko da bai santa ba ma wasari uzun masari ko wasari ufa sari ai gaggawa ai gaggawa kuma fasin da za ka ga ba za su ce mashi a tsaya ba idan su ma suna tare da shi a wannan fahimta to domin neman lahira domin aikin da'a domin bijirewa shaidan to kai ku yi gaggawa ila magfiratin zuwa ga samun gafara min rabbikum daga ubangijinku wa jannatin da kuma samun wata aljanna ardu hassamawati wal ardu fadin aljannar shine fadin sammai da kasai magabata magabata in ka ce musu aljanna fadin sammai da kasai suna fin mu gaggatawa saboda yaƙini da suka fi mu amma kuma mu yanzu muna da wasu bayanai da masana suka yi game da sararin samaniya ta ce maka an harba kaza ko an tura kaza ko an waye kaza yanzu kasar indiya ce ko amerika cikin wayannan kasashen rigiman munna sun gama da ƙasa sun tafi sama ko akwai wata wai duniya banda wayannan duniyoyin an fahimci wai za a iya rayuwa a ciki yanzu an harba kumbu shekarar shi wajen arba'in da takwas kenan yana tafiya kuma yana da shekara ne ta jubunnan ɗaruruwan shekaru su da su kansu wanda suka harba sun tabbatar ba za su rayu ba zuwa lokacin amma da yanzu haka yana ta tafiya kuma ana kallon shi kaga duk wannan tafiyar za ka da an yi lissafi a ce tafiya ta mil miliyan ɗari kaza biliyan kaza akwai taurari akwai galaxies ta ce galaxy ɗaya wata duniya ce kamar wani shirgegen tauraro a cikin shi akwai ƙananan taurari biliyan hamsin kowane tauraro ɗaya biliyan hamsin ɗin girman shi ya kai girman duniyar mu sau goma duk ka gama wannan lissafin a saman duniya kawai ake har yau ba a je sama ta ɗaya ba sama'ud duniya ne walaqad zayyana sama'ad duniya bi masabiha to yanzu ni da kai idan aka ce mana to ita aljannar da za a ba wanda ya gaggawa zuwa ga aikin da'a arduha fadinta as-samawat wal ard fadin sammai as-samawat wal ard da fadin kasai ita kasa tana da wahalar shiga sai ta zaga duk masu bincike ba sa nisa da yadda aka yi mita dubu goma sha shi kenan sai ka ji kuma na'ura ta fara ciccijewa ta fara tsayawa daga nan sai a daina samun bayani ko ta narke ko ta tsaya da aka dai muhammadu shahin wannan ayar abin take so ta nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya umarce mu da mu gaggawa zuwa ga aikin da za mu yi wasu bayanai da wasu malamai suka yi wanda zai taimake ka ka zama mai musara'a mai gaggawa ila amalil akhirah zuwa ga aikin lahira wa qala ta'ala wannan aya abin da ke gaba wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i to kada hanyar da ake gaggawa wa'annan mutane da za a ba aljanna masu tsoron Allah me suka yi ne alladhina yunfiquna fis sarra' suna cewa lokacin yalwa wazzarra da lokacin cutuwa mana suna da shi kadan ko ba su da shi kadan ko suna da shi da yawa fisarra'i fisarra'i wazzarra'i wal kazimin al ghayz wal 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تيتمي فنعم أجر العامل Allah shi ya yi umarnin a yi gaggawa wasu suka yi gaggawa ya ba su kyakkyawan sakamako ya yaba masu ya yaba wa sakamakon to ni da kai me muke jira kuma ni da kai me muke jira sakamako ne a wajen me duka to sannan sai aya mai kama da wannan da ke cikin suratul hadidi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard ku yi rige rige nan ce rige rige yana alamtar da kai da wani ne idan aikin alkhairi ɗaya ya samu kai kana da ƙarfin da za ka yi wani ma na da ƙarfin da zai yi kai kana dukiyar da za ka yi wani ma na dukiyar da zai yi kai kana da connection da za ka yi ko kana da damar da za ka yi wani ma na da damar da zai yi to wa sabiku sabiku ku yi rige rige ka riga shi ka riga shi in ta kama ma har gida ka je ka lallace shi wani aikin nan na san za ka iya amma wannan karin ka ban man in yi don Allah alfarma na yau nema a ban man in yi to kayi musabaka kenan ko ka ga wani abu mai cutarwa ta hanya kaga ce bari in mun dawo zan dauke ba kai musabaka ba ai kamata wani na kai hannu kai ma kana kai hannu in ya rike ka rike in ya saki maka masha Allah in ya saki ku kawar duka to ku yi rige rige ku yi tsere ku da ƴan uwanku zuwa ga samun gafara daga ubangijinku da samun wata aljanna wadda fadinta kamar fadin sama da ƙasa wa madlulu hadhihi al-ayat abinda waɗannan ayoyi suke nufi kana muharrikan lil musara abinda suke nufi shine motsar da mutum da zaburar da mutum domin yin gaggawa inda ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sahabban annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi kenan muna da abun koya wajen sahabbai sun yi aiki da waɗannan ayoyi sun yi rige-rige zuwa ga ayyukan alkhairi sun yi musabaka warawal imamu muslim al-imam muslim ya rawaito rahimahullahu ta'ala fi sahihi Allah ya mashi rahama ya rawaito a cikin ingantaccen littafin shi an Anas ibn Malik fi qissati ghazwati Badr daga Anas dan Malik Allah ya sharade da shi a kissar yakin Badar yakin da sahabbai suka fafata shi bayan hijira ba dadewa wannan abun ban sha'awa ne a makka ba yaƙi babu yaƙi suna ta cewa ƙyale su su yaƙi amma Allah ya rika ce musu kuffu aidiya kuma wa kai musala ku kame hannunku ku dai ku tsaye da sallah amma da aka dawo madina shine sai aka ba da izini أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير to kaga ba da jimawa ba sai ga yakin badar ba su shirya yaƙi ba ba su tanadi ba kuma suka tari masu ƙarfi amma saboda dogarinsu ga Allah suka yi nasara an kuma sannan abu na biyu aka yi yaƙin a ramadan kusan sha bakwai ga watan ramadan shekara ta biyu bayan hijira wannan abin kaga daban sha'awa in ba juriya aka yi malam yaƙi da ramadan a yankin jazirar larabawa to sai abin da Allah yi to sun bar mana abun koyi lamma da lal mushrikuna lokacin da mushrikai suka matso kala sai ya ce faqala nabi sallallahu alaihi wasallam mana mai riwaya yake ce mana sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace yana mai so ya zaburar da sahabbai annabi yace umu ila jannatin ardu has samawati wal ardu ya jama'a ku miƙe zuwa ga tarar aljanna wanda faɗinta faɗin sammai da ƙasai su waye aljannan mushrikan da aka kashe su ba amma an da sahabbai allura kala al-imam sayyidina anas yake cewa yaqulu umayr ibn huma yaqulu umayr ibn al-humam al-ansari sai umayr dan al-humam al-ansari yace ya riga cewa ya rasulullah ya manzan Allah jannatun arduha samawati wal ard yanzu aljanna fadinta sammai da kasai kala na'am sai ne ce mishi eh mana haka ne shi kuma sai yace bakhin bakhi bitafafim ko bakhin bakhin kalma ce da ake fadar ta dan abu ya burge mutum kaman ka ce madalla madalla abin yayi kalimatun tutlaqu li tafkhim al-amri kalma ce da ake fada lokacin da aka girmama al'amari abu yayi maka ya ratsa ka ya kane ka kai daga ce bakhin bakhin yace wa ta'zimihi da girmama al'amari tafkhim sai ba tara shi da kambama abu abu ya burin kasa da ya kai a kambama shi sai ka amfani da kalmar bakhin faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya da mincin Allah su tabbata a gare shi yace ma ya hamiluka ala qaulika bakhin bakhin yace ya kai Umair dan Al-Humam me ya faru na kana cewa bakin bakin madalla madalla kana kamba ma abu qala la wallahi ya rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha wallahi ya rasulullah ba na faɗa haka bane dan komai sai dan kaunar in zama cikin ma'abuta wannan aljannar da fadin ta sammai da kasai kala sai annabi ce fa innaka min ahliha to kana cikin ma'abutanta annabi ne ya bayar babu kes ba wani kuma tambawa ta tambaya da layi ita sunna ba a kiyasinta annabi haka yake cewa cikin hadisin sai na bi hurera yake wasiya ga wani sai yake cewa ya ji daga wani sallallahu alaihi wasallam cewa kai musulmi kada ka rika kiyasin sunnar annabi da wani abu kada ka rika misaltawa ce maka to annabi ya ce kaza ka rika to annabin kuma mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya ya hadu da sayyidina abi bakrin ya ce zo mu je sun ci gaba da tafiya suka hadu sayyidina umar daga nan suka tafi gidan wani cikin sahabban shi ya kama masa akuya nan da na ya shiga gida aka yi masa girki mai daɗi suka ci idan ka samu wani da hankali shi bai da natsuwa sai ka dana ta kaji su ko yanzu annabin ne talaka har yake zuwa gidan wani ya ci abinci to ko alhajin garin mu bai haka ayya ya ce to kaga wannan aka hana ka to kai yanzu yanzu wai tukuna alhajin garin ku kake dagawa ko annabin kake kasa da shi tunda ta tabbata an yi an ce maka sai talauci ya faru ake zuwa ko a ce maka kaza zai ka zama ta ce to amma ai ai ba zai ma yiwu ba ba zai ma yiwu ba ai kowane a garinmu ba ya yin ba zai haka ba to irin wannan misalan su ne aka hana ba a masunna haka in ka duba sharhu sunna ya tattauna da fadi akan wannan matsala dan da yawa sun halaka to shine annabi ya ce ka je kana cikin ahalin an sa ka ciki sau da aka kai yanzu an baka aljanna da fadin ta fadin sammai da kansai ya ce fa aka da tamaratin min karni haba nan take sai ya fitar da yan wasu dabinai daga karni karnu a nan suna nufin kinana ita ce yar jakar da ake zuba kibiyoyi ya dan watsa yan kibiyoyin shi an dan samu rara ya dan watsa wasu yan kwarannin dabinai a matsayin guzuri kibiya a harbi makiya dabino kuma a harbi yunwa to yan wayannan dabinan da ke ciki sai dan zazzago su fa da'ala ya'kulu minhunna sai maza yana so ya maza ya cinye su ya ci raban shi mana ɗan cinye abin da ya rage mai na duniya don ya fada fagen fama sun makala kai ya ci ɗaya ya ga ya bata mai lokaci ya ɗauko na biyu ya ga ya bata mai lokaci sai kawai da kanshi yake cewa an la'in ana huyitu hatta akula tamarati hadihi la hayatin sawila wallahi a rayar da ni har in gama cinye ‘yan wa'innan kwarannin dabinan wallahi wannan rayuwa ce mai tsawo. To me amfani rayuwar duniyar in ne haka, kala Anas mai riwaya ce farama bai ma kana ma'ahu mina tamri sai ya wurgar da abin da ke tare da shi na ƙwayoyin dabino, sun makatala hum hatta kotila, sannan ya shiga ya fara fafata yaƙi da kafirai har aka kashe shi a ranar. aka ba shi aljannar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an ba shi wannan hadisin sahihu muslim za ka same shi cikin sahihu muslim wa min qablu kuma ma kafin nan asra Musa li liqa'illah annabi Musa yayi gaggawa domin ya hadu da Allah wa qala ta'ala wa ajiltu ilayka rabbi litarda na gaggawa zuwa gare ka ya ubangiji na domin ka yarda da ni lokacin da Allah ya tambaye shi wa ma ajalaka an qaumika ya Musa wai ya kai Musa mene yasa ka gaggawa ka taho ka muto mutanenka lokaci ne Allah madaukin sarki ya baiwa annabi Musa alaihi salam yace to ka dauko mutanenka ka zo da su zan gana da su suna tahowa an ce za a je a gana da Allah sai ga ba sa sauri sai ce masu wurin ganin wuri kaza ne ma hada a can gun Allah za a ba a latti gaggawa shine Allah ya ce kai ne Musa wa ma ajalaka an kaunika ya Musa me yasa kai gaggawa ka baro mutanen ka riga su zuwa mene ce mashi hum ulai ala asari ya ubangiji suna nan a baya na faɗa masa nan ne amma dalilin da ya sa na wo gaggawa wa ajiltu ilayka rabbi litarda na wo gaggawa na zo wajen ka ne ya ubangiji na dan ka yadda to ya zalla ce mai gaggawa zuwa ga yakin da sai kai rashin gaggawa ladabin ka bai cika ba kenan to kaga shi yadda ya gaggawa ya je domin ya sami yardar ubangiji kuma ya samu wamtada Allahu zakariya kuma Allah madaukakin sarki ya yaba wa annabi zakariya wa ahalahu da iyalan shi faqala gaba ɗaya yace innahum kanu yusari'una fil khairat su duka sun kasance suna gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi wa yad'una na raghaban wa rahaba kuma suna kiran mu suna masu kaunar dacewa da rahamar mu suna masu jin tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'in sun kasance masu kaskantar da kai ne zuwa gare mu wannan karkashin doguwar kissa a cikin suratul anbiya game da annabi zakariya ko jerin girgisoshin annabawa wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin da annabi zakariya lokacin da ya roki ubangijin shi ya kira ubangijin shi ce rabbi la tazarni farda ya Allah karka banne ni kadai wa anta khairul warisi kai kake bada magaji mai alkhairi kuma kai ka fi kowa cancantar ka gaje duniya na yadda amma da ya wannan addu'ar sai Allah madaukin sarki ya karba mashi fastajabna lahu Allah ta sai muka karba mashi nan take wa aslahna lahu zawja muka gyara mahaifar matar shi in ka koma farko farkon maryam suratul maryam kenan zaka ga ba a kira matar da zauja ba imra'a aka ce mata saboda mai lokacin ba ta haihuwa amma nan da aka zo wa aslahna lahu zauja sai muka gyara mashi mahaifar matar shi to da shi din da dan da aka ba su da matar su uku kenan innahum kanu yusari'una fil khairat duk inda yake alkhairi yake rige rige suke yi kuma suna roƙon mu ragaban wa rahaba wanda yake aqidar ahlus sunna ka roƙi Allah kana mai kwadayin ka samu rahamar shi kar ka wadatu daga rahamar shi daga cikin ma iya ibada iya addu'a ka kaskantar da kai ka nuna ba za ka iya rayuwa ba sai da rahamar Allah kuma kai ba za ka iya wadatuwa daga rahamar Allah ba sannan ka zama mai jin tsoron azabar Allah inna azabaha kana garama wallahi azabar Allah ba na iya jure mata ba fa to mutum ba zai zo ya cika baki bai ce ai su ba damuwa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad aqadaita wa ma lizalimin min ansar wa kanu lana fashi'in sun kasance masu kaskante sadda kai ne zuwa gare mu wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma manzon kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata a gare shi ya ce at-tuqudatu fi kulli shay'in bi a hankali yana nan a cikin komai da zaka yi mana duk wani aiki da zaka yi ka bi a hankali wa fi riwayatin a wata riwayar illa fi amalil akhirah sai dai a aikin lahira wa rawahu abu dawud fi sunanihi wa fi sahih al-jami' ma'ana abin da annabi yake cewa nan ya ku al'ummata ko mene za ku yi ku bi a hankali banda aikin lahira ba a jira ba a jira ce to ba da ran da yi na bila raka biyu ne bari an jima na yi ina aikin lahira ba a jira ko dukiya za ka ciyar kaga aikin lahira ne kar ka jira a shaitanu ya idu kuma fakara wa ya murkun bil fasha zai zige ka zai sa ka rage adalci in ma bai sa ka fasa ba to za ga dukkanin rayuwar sahabbai ba sa sakaci ga yakin alkhairi shi yasa za ga a rayuwar magabata sai kai doguwar tafiya baka ga dutse ɗaya akan hanya da zaka ɗauke ba saboda duk suna da imanin ba a sakaci ba a jinkiri ga aikin lahira ba zai ga dutse bai ce in na dawo zan ɗauki a ko ba hannun shi yake ba zai fakin ya je ya ɗauki kusa ce zai kawa wata majina ce zai nemo ƙasa ya rufe don za ta tarma da wani hankali da wannan gaggawar ita ce abu na farko da ake so ka gwama ta da ayyukan da'a ga Allah ka gwama wannan abu na gaba alistimraru alaiha bayan kana gaggawa ga aikin lahira to kuma ka rika shudewa a kai kai kokari ka nace ka rika yi mana karka taba ibada yau sai kuma bani in kai sadaka da dabino a ramadan sai wani ramadan da a gaskiya ka yi kokari za kuma a baka lada to amma ba alistimrariya ka samu ibada koya take shi yasa sumarin suke ta ko ta ka'ida duk wanda bai da wannan sirrin to ina ga in ka ce a lissafa wahalallun duniya za ka sa da shi amma ba dole bane ya wahala a lahira sirrin shi ne a rayuwarka ka samu wata ibada da take da siffa ta juriya da naciyar yi siffa ta farko kenan siffa ta biyu mafi muhimmanci ya zama na ibadar duk duniya ba wanda ya san kana yi daga kai sai Allah mu ko za ga galiban ibadunmu na wani ma na social media ne zai mika shi da zazzabin mun fito duka kuwa zai mika uwar marayu ce zai ba dubu biyar amma ta yi hotuna hamsin wani ma haka ya ga yayi wani dishi dishi dishi dishi dishi dishi haka ka kai wayar ka kamar ka wata iri ne 3.0 ce ala wani sai ga wanda ya kiliya ya ce ka tura man wannan tun sai ya gan shi a status Allah da ya karba mana me ya sa ka ce Allah ya karba ka tsargu ne masu ba ku a duk wanda ka gan shi a status ba shi da ikon karba ba wai a ce bai yi ba ne a in wani ce ne baka gudunmawa amma sai kun je nta ku je kai inda ka damke in ba karba ba kai ba ka karba ba shi ma din Allah ya sa a karba amma dai to ka'idar ita ce lalle a rayuwar kai zama kana da wata ibada duk duniya kai kadai sai Allah da kake wa san kana yi za ga galiban ba ma da shi to in kuma har baka da shi to wahala a wannan duniyar kun ya wurin zobe amma da wancan sirrin shi ne za ka je ka makale da shi kai tawassuli ai ta mamakin sirrin rayuwarka wani da ke faruwa ne har kariya za ka samu za ka yi rayuwa mai daɗi za ka samu nutsuwa magabata in kana karanta tarihinsu za ga duk suna da irin wannan yanzu wani sai ya rasu sai ga tabo a nan bayan shi sama da shekara talatin a garin ashe duk raba hatsin da ake da daddare shi yake rabawa in ya dan fahimci ka dan jika biyun dare ukun dare zai goyo buhun hatsi da jarkar mai ya zo ya ajiye maka a zauri ko a kofar gida lokacin su ba a ba a tabawa yanzu mai buwa mutum zai kara su ikon Allah har da kuɗi kaga ko yanzu kana yanzu kuma muna da hanyoyi masu yawa da za ka iya taimaka ma wani haka yanzu wanda zai iya zuwa asibiti har da akwai masu yi za ga wani zai je asibiti sai samu wani bangare na wata cuta kila ya wahala da cutar basir ko ciwon zuciya ko ciwo na kashi ko hanta ko ido ko kunni sai zai samu bangare ya ce to duk wanda ya zo neman da wannan lalurar kawai ku yi lissafi ku yi mai a kyauta zan biya amma kar ku faɗa kowa yi kaga har yanzu kuma ana samu har yanzu ana samu to amma dai wannan wadda ta shafi ma wasu ne to in kai baka da aikin alkhairin da za ka yi ma wasu da dukiyarka ko da ƙarfinka ba ka da hali to ka samu wata ibada ta tsakaninka ga Allah misali yanzu za ka iya samun ibada ka tsora wa kanka wuridin karanta ƙur'ani izu biyu kullum za ka ko ana ha maza ha mata daga hudowar alfitar zuwa ka fita hidin da muka sai ka karanta ka samar wa kanka haka ko kuma ka kallafa wa kanka raka'a biyu kowane dare ko kuma a sati so uku ko a sati akalla so biyu ka ce ka dora wa kanka duk sati za ka yi nafila ta kwana biyu raka'a biyu ko ta raka'a izu daya ka kyautata karatunka wannan kai da Allah kadai kuka san ana kai kai ne ka san kawai kana ma Allah sai shi da kakewa to da ka tashi tawassuli sai kai tawassuli da wannan kuma za ga biyan bukata za ka ga haske to kaga ka samu al-istimrar a cikin wannan ka samu kuma ibadatun khassa wata alaka ta tsakaninka da Allah wanda duk duniya babu wanda ya san kana da irin wannan kuma irin wayannan abubuwan su ne in ka rike su sai rika cewa kana da karama ko kuma a rika cewa ko wasu ce ko tsafi kake da shi ne wasu kuma masu hankali su rika cewa sa'ar ya gare ka e sa'ar kenan sa'ar kenan amma da idan baka da irin wannan kyakkyawar alakar da Allah yanzu shedan da ya kwankwasa zai same ka yanzu ana baka shugaban jami'a sai shaidai zai fara kwankwasa to sai ka miƙe tsaye sai ka miƙe tsaye ka miƙe kai sallah kai sujada kai ruku bai ce maka ba wannan ba ba wannan ba wannan kowa na yi sai ka miƙe daga kaje can a karanta a zana a ƙasa a buga a faranti a ga mutane a ruwa a kira aljani to sai maka wannan to ya ce ka samu immunity da kuma daga na an saka maka tsoro baka da saurin hutu don bokayen ma senioritin su yayi yawa kana cikin tafiya da wannan zaka ga wanda ya fi shi to ana so a samu al-istimrar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rabbihi azza wa jal daga ubangijin shi fil hadith al-qudusi a hadisi qudusi ma ya zalo abadi ya tafarrabu ilayya bin nawafili bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da yawan yin nafiloli hatta uhibbahu har sai na so shi kaga wannan ma sirri ne ka yawaita nafila karam kallah da ka yawaita har a gida kawai sallah ta zama kai a wurinka ba abin da ya fi ta sauki a ibada kaga sallah ba ta bukatar ko sisi ba ta bukatar wani shegen ƙarfi in dai hannunka zai iya daga cokali a ci abinci in dai za ka iya tsallake dokin ƙofa malam za ka iya tsalla to ba wani ya yi wa annabi sallama cikin sabon shahidama ba annabi ya ce mashi roƙi da abin da kake so ya ce as'aduka murafaka taka fil janna ya rasulullah ni abin da nake so in zama tare da kai a aljanna na bai ce mashi awa gaira zalik anya ba za ka canza ba ya ce ni dai shi nike so annabi ya ce to a inni ala nafsika bi kasrati sudu ka yawaita nafila in ka yawaita nafila na baka wancan abin da ka roka kaga kawai sharadin ya yawaita nafila to yanzu in ka yawaita nafila to hatta uhibbu Allah ce har sai na soka to kuma fa idza ahabbtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu allati yabtushu biha wa rijluhu allati yamshi biha fa idza sa'alani lawdiyannahu wa idza sta'adani wa'iduhu sai Allah ya zama shine jinka ganinka hannunka kafarka sannan duk abin da ka roke shi zai baka albara'u ibn malik yana cikin mujabud da'awa yana da ƙarfi kuma yana cikin mujabud da'awa abdullahi dan rawaha hadari ne zai taso kawai sai ce Allah hadarin nan ba yanzu ba mutane za su shi fa ya kai matsayin da kamar arar bakin Allah yake ya faɗa wa mutane za a yi kaza haka mutane za su rugo wajen shi mun yi shanya ba mu kwashe ba barkonu ne in ya jike shi kenan sai to shi kenan Allah ruwan nan a bar shi sai da daddare sai ga hadari na karkacewa yana karkacewa yana karkacewa shi kenan sai dai ku ji ana yi cikin dare kuma wannan ibadar ya riƙe to kaga wannan damar har yanzu tana nan kuma a irin halin da muke ciki na wannan rayuwar me gatan da ya rage wa mutum suna cewa wai a yanzu a wannan rayuwar ko abu biyu ne masu daɗi suka rage wa mutum kyakkyawar alaƙarka da Allah sai kuma in kana da macen kirki ko shawara ta ba ko ta faranta maka rai amma in dai ita ma jahannama ce to alaƙarka da Allah kadai ta rage maka can kadai ne kake da aljannar duniya to kaga wancan ko mai sauki ne a same shi so da shi Allah matukar ka bishin ka yawaita nafilolin zai soka kofar shi a bude take yana yi da duk wanda ya je wajen shi to daga nan zaka ga in in Allah ya zauna a zuciyarka to sai ka ga baka da abinda ya kai ka ambace shi nutsuwa kuma za ka ji natsuwa wajen ka roƙe shi dan zai baka shine yace sahihul bukhari wa kalimatu ma yazalu tufidul istimrariya wannan kalmar ta ma yazalu tana nufin shudewa ana yi mana ni da kai mu ci gaba da yawan yin nafiloli wa yaqulu nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam gare shi yana cewa tabi'ul hajj wal umra ku rika bibiyar da hajji da umra in kai hajji kafin wani hajjin ya zagayo ka je kai wata umarar kila ba ka kara wata umarar kila ba ka kara wata umara sannan ka koma hajji annabi ya faɗa masa haka ne lokacin da hajjin ba buƙatar kuɗaɗe masu yawa yake ba guzuri kake da buƙata kila sai kafila tawaga ta matafiya saboda tsoron ko biri ko wata dabba ne da za ta cutar da kai kawai ka je ka yakin hajjin ka ka dawo ko yanzu ma kana da halin kai ka bibiyar da shi sai dai kana ga kuma infaki da malamai ke kwadaitarwa ya fi in ka soke na wajibi sai ka yi infaki da kudin ka yaye ma wasu damuwa mai yassara amominin kurbatan min kurabin duniya to Allah zai yayi maka naka damuwoyin a lahira wani hadisi rawahu tirmidhi wa huwa fi silsilah sahiha wal mutaba'atu abinda ake nufi da bibiya ta'ani kadhalika al-istimrar tana nufin shudewa a ci gaba da yi وهذا المبدا مهم في تقويه الايمان wannan masomin ta yawaita nafiloli da kyautata alaka da Allah mafari ne mai muhimmanci wajen karfafa imani wa adadu ihmalin nafsi kuma mafari ne mai muhimmanci wajen rashin sakaci da rai karka kyala ranka har wani mutum ya sace ta a taba wani ka zo kai ta fada inda ga mutanenmu na ana gani ko za ka ji mutum kai da kana mashi zaton wani asabar maimana ne sai ka biya ce gwamnatin nan ba abin da mace wa 'yan ƙasa ba in ka ƙara kallon sai ka fahimci ashe mutum mutumi ne kawai dan wani abu la yusmin wa la yughni min ju'a kabar kaga yayi sakaci ne madadin ya karkatar da zuciyar wajen Allah sai ya bari wani mutum dan uwan shi ya sace zuciya kuma wannan mutumin da ya sace zuciyarka ran lahira wala yasalu hamimun hamima za ku yi da shi a kiyama wannan rabu da ce ban kanka ba kar ka kara mani magana kafin ma ka ankara ya maka ka a kotun Allah Allah tambaye su su suke zuga ne su suke cewa sai na yi tun da aka fara kujerar shekara talatin ba yi iri na ba za ga 'yan siyasa duk sun ɗauko wasu irin sunaye sun makala masu gidansu akwai lailatul kadari lailatul kadari ka san kuma shi ɗan siyasa kyautar da zai maka irin calculation da muka yi na karatun mana laraba ne ba abin da zai baka ake gane kimar shi da shi ba nawa aka bashi ya baka za ya bani dubu biyu in baka sai in baka dubu ɗaya ɗari takwas na cuce ka biyu ko sai a ba wani dubu goma ya baka sai ya baka dubu tara wa ya fi cutar ka shi ya fi cutar ka kama kai sai ka rika la'akari wai wai wai har tara fa yaban wannan dubu ɗaya ɗari takwas bari in fara gaishe da mai tara wato bari ka fara gaishe da babban macuci a nawa aka bashi ya baka to shi ake kallo kuma nawa ya bayar da aka karkace a takaice karka bari wani ya sace zuciyarka zuciyarka ta kace ka bar ta wajen Allah shi yasa zaka ga magabata da an bata masa rai zaka wani shiru sai ga nan da rana ba shi hakuri wato an fahimci abin da yake tattauna shi ne Allah kai ma an jima cikin dare zai haɗo ku da Allah cikin dare zai haɗo ku da Allah kafin gari ya waye an gama hukunci ya ce wane don girman Allah an yadda an saba maka mun ɗauki laifinmu tuba muke a yi haƙuri sai to kar ku ƙara ya ce wa adamu ihmalin nafsi da rashin sakaci da rai hatta latar kana har kadarinta karkata wa ta'asana ta gurbaci wal qalilud da'im ibada yar kadan wadda aka dawwama ana yi khairun min al kathiril munqati tafi mai yawa da take yayyankewa ramadan ya zo baka shafa'i da wuturi ka dawo kana yi rakatul fajr ka dawo kana yi ga tarawihi ga nawafil rawatib da ake a tattare da sallolin farilla tahajjudi kai tun goma farko ka fara amma an gama ramadan ka daina har shafa'i da wutari ayya ai ai ai gara ka riki ko raka'a biyu ne da a ce sai bayan wata ɗaya kai raka'a ashirin daga nan kuma ka ji shiru kasan wani da kaga yana sallah bukata ce ta taso ka san gobe akwai sikirinin din nan mu je mu yi sallah a ba ma Allah wannan taje abin nan gaggawar wal mudawamatu ala al salihah dawama akan yin ayyuka na kwarai takwil iman ko tukawwil imana suna karfafa imani wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an tambaya annabi sallallahu alaihi Allah su tabbata a gare shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah wadanna ayyuka ne Allah ya fi so qala adwamuha wa in qalla waɗanda aka dawwama ana yi komai kankantarsu komai kankantarsu in dai an dawwama ana yi to wannan aikin Allah ya fi son shi raka'a biyu kullum ya fi raka'a goma sai bayan kwana goma a addu'a muhawa in kalla wannan ne na cikin dalilin da malami ke kawa ka yi kokari ka samu wata ibada ta musamman tsakaninka da Allah subhanahu wataala za ga ana ta shan mamaki yanzu kamar misali Umar Abdul Aziz ai kaza akwai nauyin al'umma a kai shi wanda galiban mukani lalata mutum yake yanzu zai saka canza daga tsalar rayuwarka sai mutum ya halaka in bai sa'a ba amma da yake yana da rabo da ya faru wannan alakar da yake da ita tsakanin shi da mahaliccin shi kafin a bashi khalifa ita ya karfafa ya sake samun kyakkyawar alaka tsakanin shi da Allah shi yasa shekarun shi suka zama sanawatun zahabiya shekaru na zinariya abun kwatanci har wasu ke ce mashi al-khalifatul khamis khamisa wa al-khalifatul khamis khalifa na biyar yace wannan hadisi rawahu al-bukhari wa al-imam al-bukhari ruwayu da kai dukatu al-bari mujalladi na 11 wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi da min sallallahu tabbata gare shi ya kasance idan amila amala idan zai aikata wani aiki ko in ya aikata wani aiki a tabbatahu yakan tabbata a kai in zai fara wasu in ya ɗauko wani aiki na ibada yana yin ƙoƙari ya ga ya riƙe kaga an tambaya shi radiyallahu anha game da sallar duha ga annabi sallallahu alaihi wa sallama tace gaskiya baya barin duha sai nan akwai wani babban sha'ani hukunci biyu muka samu a hadisin nan manya na ɗaya ya riƙe sallar duha yana yin ta bilistimrar kuma idan uzuri ya bijiro mashi yana bari kenan wanda suka ce sallar duha tunda aka aiko annabi bai taba barin ta ba wannan hadisi na Aisha ya ce musu magana su ba haka take ba shi yasa in ka duba rubutun da wasu kai suke cewa wai daga cikin khususiyar annabi akwai wajabta mashi sallar duha suka kawo hadisan da gaba ɗaya ba su inganta ba wannan hadisin na sayyida Aisha radiyallahu anha duk ya kawar da waɗancan na'am eh a kawai lokacinta daga hudowa rana bayan ta ɗaga kamar takwas yanzu za a iya fara ko takwas da rabi daga nan har zuwa sha ɗaya ko sha ɗaya da rabi kafin dai rana ta yi zawali ko kafin ta yi zafin da ke dab da zawali kamar yanzu mutum zuwa sha ɗaya sai ya yanki ko a wajen aiki kuma za ka iya musamman da ayyukan gwamnati suka koma ko yanzu akwai wanda zai je ofis a aikin gwamnati daga shiga ya fara aiki har a zuhur inda tv inda kettle ko a sha lipton ko ba madara tun da shi ma ce maganin basir ne ko? ranar najeriya akwai herbal medicine ko kuma ga an zauna ana ta hira a ta hira hirar ma wani lokaci wanda za ta bakanta maka rai hira ta bakanta rai wani ya dauko labarin kanzon koreji da aka ruwaito daga shaidan shi kuma daga iblis daga wani makaryaci kuma a yada to amma irin wannan zaka iya dan sullewa ko a ofisin kai kai raka'a biyu haka in ka lizuci haka wata rana ka samu mak abin nan hanya ta kulla alaka tsakaninka ga Allah ce wan ya Allah ga bukatuna ko ga bukatun wani ko ga kaza ko ga kaza shikenan yanzu sai na Usman har karar da za su kashe shi azumin nafila yake yi wannan nafi azumin da ya rike shi kanshi hanya ce ta kulla alaka da Allah subhanahu wataala ka duba tun a lokacin yayi addu'a kuma Allah ya dauki sarki ya karba wa alaikum assalam na'am eh ke kamar ya rama su a idan lokacin sallar duha ya wuce in dai da wani uzuri ne ba damuwa ba zai yanke alakar mutum na istimrar ba aisha radiyallahu anha take cewa so da dama annabi lokaci in uzuri suka bijiro mu suka yawa baya yi amma mutum na da wani yanayi zai iya yin wasu nafilolin na daban ba ma ba da wai da cewa zai rama sallar duhar da ta kuce ba yace wannan hadisi rawahu muslim kitabu salatul musafiri babi na 18 hadisi 141 daga nan daga cikin abin da ake so a yi alistihadu fiha kokari ga ayyukan ibada mutum ya zama mai dagewa ko kuma daga cikin magungunan zuciya akwai alistihadu fiha dagewa ga yin ibada ibadan nan kowace iri ya zama na kana da wani abu na jari da ka zuba ya ce inna ilaja kaswatul kalbi lalle maganin bushewar zuciya la yasluhu ayyakuna ilajan muakkata baya dacewa ya zama lokaci mai gajeren lokaci ya zama magani mai gajeren lokaci a kara sa mashi lokaci a abu ne za ka yi da zai raya zuciyarka ta har abada ya ta hassanu fihin imanu wanda kawai imani zai kyautata a ciki fataratan min alwakati na dan wani lokaci kuma ya udu ila zafi daga nan sai mutum ya koma ga raunin imani daga nan kuma sai ya dawo ya sake maganin raunin imani in ya dan samu wata ɗaya wata biyu ya sake watsarwa a'a ba a haka bal yan bagi an ya kuna nuhuzan mutawasila ya kamata ne ya zama zabura ce wadda take mai shudewa kuma mai hada da juna bil imani da imani wa hada lan yakuna illa bil ijtihad fil ibadati wannan baya kasancewa sai an samu dagewa a ayyukan ibada wa kad zakara Allah fi kitabihi min ijtihad awliyaihi fi ibadatihi kuma hakika Allah madaukin sarki ya ambata a cikin littafin shi wani misali na kokarin masoyan shi wajen bauta mashi ahwalan idda kai madda nan ahwalan ne na wasu yanayi masu yawa Allah ya faɗi yanayi yanayi da wasu daga cikin bayin shi na kwarai suka rike yadda suke mai bauta da irin tanadin da ya musu yace inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujada sani dai kawai waɗanda suke imani da ayoyinmu su ne waɗanda idan aka tunatar da su da ayoyin harru sujjada sai su faɗi suna masu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim kuma su yi tasbihi suna masu gode wa ubangijinsu wa hum la yastakbirun su ba sa girman kai ba sa jin sun isa a'a ba su da kamar Allah Allah ce ta tajafa junubuhum anil mazaji'i sasannin jikinsu yana nisantar wuraren kwanciya kaji sirrin samun wancan matsayi eh likitoci na ta yi baccin awa takwas su da kansu sun dawo sun ce yayi yawa lokacin dala bata tashi bane yanzu kai da kanka awa takwas ba kadan bane ba awa takwas in ka kwanta yanzu tun tun takwas da daga gama isha tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu sai hudu ka tashi ne awa tara awa awa takwas to balanta na yi da kwanciya takwas zai wuya ko kana kwanta tara sai biyar kenan to ce yayyawa ka samu wani lokaci cikin dare jifa sallallahu alaihi wasallama ya aisha ta faɗa mana sai dai tawaba a shimfiɗa ta ji bashi ita kasa kunni ta ji shi yana karatu ya sai na bi bakarin da umar da an yafe masa ba amma na bai kan kewaye gari sai da abubakar na sallah karatu kasa kasa ya kewaya an gusu umar yadda yana karatu can sama ita ya haka sai na abubakar ya ce wanda nake roƙo ba sai na daga murya sosai ba yana ji ce to kaɗan ƙara kai kuma ya kake da ƙarfi ce don a farkar da masu bacci kaga wani mai hikima kamar da Imam Zarnuji ya kawo ce walai sakti sabul mali duna mashakkatin tahammulaha fal ilmu kayfa yakunu neman duniya ma sai an dage neman duniya sai an dage ne da zaka zo ka dan wani shagon kai ba zaka bude ba sai goma kan bilget karfe hudu ka rufe wani kuma tun shida ya bude to yana sai da gishiri wani ya kwana ba gishiri wani ya kwana ba a shana shida ya buɗe zuwa shida na yamma a kunna sola zuwa tara na dare eh a yi da gaske na principal ɗinmu muna kulliya da tuwon wadale ce ko me za ka yi ka yi da yawa eh da ka zo barin mara kyau ne shi zai kawai ka san sirrin abin sama sama saman nan ce to walai sakti sabul malidu na mashakkatin tahammulaha yace wallahi wahalar tare dukiya ba sai sai an yi daga sai ba wallahi sai ka jure fal ilmu kayfa yakunu ya magana ilimi da neman lahira wayannan mutanen sasannin jikin su na nisantar wuraren kwanciya yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijin su suna masu tsoron azabar shi da kwadayin rahamar shi wa mimma razaqnahum yunfiqun game da abin da muka azarta su da shi kuma suna masu ciyarwa wa qala Allahu ta'ala anhum kuma Allah madaukin sarki yake cewa game da su kanu qalilan min al-layli ma yahja'un yan kadan ne a cikin su suke abin nan bacci da daddare yahja'u shine yana bacci bayin Allah da suke samun rahama nan da nan ba kasafai ba suka baccin dare gaba daya ba wa bil ashari hum yastaghfirun kuma da sassafe suna istighfari yasa ne yake cewa sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa albarka a sammakon al'ummata ba a hana kai bacin ka da safe ba ba wanda ya hana amma kana da wani aiki tashi ka daka sammako ka yi shi yace wa bil asarihum yastazkiru fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum a cikin dukiyoyin su kuma akwai haƙƙi da suke warewa ga mai roko wal mahrum da wanda ya kame wanda zai zai mika hannu ya ce yana da bukatar ce gashi wani ya shiru ya samu humul jahilu a ganiya mina ta'affu sai ya ce kai kuma na fahimci kana bukata kai ma karba walittalawa ala halin salafi leƙawa ga halin da salaf magabata na gari suka rayu fi ta hakiki sifatul abidina cikin tabbatar da siffofin masu bauta na gaskiya shay'un akwai wani abu yubu'ithu 'ala al-i'jabi zai zaburar da ban mamaki wa yaqudu ila al-iqtida'i kuma zai jagoranci mutum zuwa ga kwaikwayo fa min zalika annahu kana lahum sub'un min al-qur'ani yaqtimunahu kull yawmin daga cikin su akwai subu'i karaba al-qur'ani bakwai ka dauke daya izu wajen takwas kenan da suke sauke shi a kullum mutum ya sa ma kanshi wannan alƙawarin kullum sai ya yi izu bakwai misali ko sai ya yi izu goma kullum ne sai ya yi wa'annan bayan sufa wa kanu ya komuna laila kuma suna kiyamun laila fil gazwi wal qitali a lokacin yaki da fafata jihadi ana fa yaki fa sai sun yi kiyamun laili wannan ya dawo gida zaka ce mashi ba zai yi bane wa yadhkuruna Allah wa yatahajjadun kuma suna ambata Allah sannan suna sallar dare za su cikin dare su yi sallah hatta fi sijini kai har a cikin kurkuku suna ayyukan ibada al-imamu sarakasi daga kurkuku ya rubuta littafin shi al-mabasut mafi karancin bugun da aka yi bolin goma a kurkuku yake madalibai imla'i wasu mamalin ce rijiya aka wurga shi rijiya ce kurkuku haka dalibai za zo su kafa kunni ga alkalami yana cikin rijiya yana wo imla'in ilimi sadda aka gama sakin shi an hada littafi sai aka fitar ibnu taymiya littafin ne ya wallafa kurkuku shine a lokacin ya shelanta wa gwamnati ya ce ku azzaluman gwamnatin nan ɗayan abu uku kuke da shi na zaɓi ko ku kashe ni shahada ne insha Allah ko kuma ku ɗaure ni na samu lokacin wallafa ko kuma ku ƙyale ni jihadi yanzu aka fara shine suka zaɓi dai a wurga shi gidan kurkukun daga ƙarshe suka zaɓi kawai dai a kashe mutumin nan a huta suka kashe shi kuma dai ba su hutan ba to yanzu wanda ya je yaƙi yana ƙiyamun laili ya kake zato idan yana gida ya sufuna aka damahu suna siffanta abin nan digadigansu tasilu dumu'uhum ala hududihim hawayensu na gudana ko suna daidaita safafinsu hawayensu na gudana akan kumatunsu ya tafakkaru na fi halkin samawati wal ardh suna tunani game da halittar sammai da kasai da Allah ya yi yukhadi'u ahaduhum yukhadi'u ahaduhum zawjatahu daya daga cikin su zaka ga yana yaudarar matar shi kama tukhadi'ul mar'atu sadiyaha irin yadda uwa take yaudarar ɗanta yayi bacci haka zai zo ya mata wayo sai zo ya ce to yau ma fa akwai wani zama ne muhimmanci amma me za a nemo maki hikimar shi ko ta bacci falo zai koma ba taron da za a ganawa ce kawai da Allah yana jin ta bacci sai alwallah sai ta farka da yana ta zubo karatu yana ta zubo karatu in ta zo ta bi shi shikenan fa idza alima annaha namat idan ya fahimci ta yi bacci in sallamin lihafiha wa firashi hali salatul qiyami sai sulale ya zanzare daga bargo da shimfidar su domin ya je qiyamul layli yaksimuna al-layla ala anfusihim suna raba darare ga kawunan su wa ahlihim da rayu da iyalansu wa naharihim suna raba yininsu da siyami wajen azumi wa ta'allumi da koyo ilimi wa ta'alimi da karantarwa wa tibai da janaizi da raka janaza wa iyadatil marza da gaida mara lafiya wa qada'i hawaijin nasi tamurru ala ba'dihim sinun da kuma biyan bukatun mutane wanda ita ce asalin dayarin magabata da rana zai ceto ga tsare-tsaren ayyukan shi na rana tamurru ala ba'dihim sinun shekaru na shuɗe ma wa'annan mutanen la tafutuhum takbiratul ihrami ma al imami kabbarar harama ba ta kucce musu tare da liman yantaziruna salata ba'da salati suna jiran sallah bayan sallah يتفقد أحدهم عيال أخيه بعد موته سنوات ينفق عليه ɗayansu yana bibiyar iyalan ɗan uwan shi baya rasuwar shi tsawon shekaru yana ciyar da su da an maganar talauci suna rayuwar talauci amma ka duba irin nauyin da suke ɗauka wani cikin yan uwan shi na rasuwa zai ce ya ɗauki iyalan sai za ga dukka gama karance-karancen ka ba su da kwamitin marayu kuma akwai marayan kuma sun fi mu kula da marayan to da su kawai da an yi rasuwa za ga ana rabibi zan dauka a to ai na fika alaka da shi har kara kan je gun annabi ba ce to kai ya kuke da yara ce to da baban shi da babana uwa ɗaya uba ɗaya to ai ni da mahaifiyar shi da kanin mahaifinmu uwarsu ɗaya ya ce a wannan ya fi ka kusa sai ga mutum ya tashi yana kwalla a irin wancan rayuwa ba amma dai da suke ya ce wa min hada wa man hada halu duk wanda haka halin shi yake ya ce fa imanuhu fi ziyadin to kullun imanin shi a cikin karuwa yake kuma lalle babu shakka kan duk wanda ya zama haka wallahi imanin shi kan a cikin karuwan nan yake to saboda yanayin lokaci na sai mu sai mu dakata a nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi